بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau 21 ga watan sha'ban shekara ta hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa alaihi salam shekara ta 2020 yau insha Allah ta'ala za mu fara karatun alƙasidatul mudariya fi salati ala khairil bariya wata kasida da ta shahara da alƙasidatul mudariya fi salati ala khairil bariya bayan kammala ƙasidatul burda ko albur'a ta Muhammad ibn Sa'id al-Busiri wadda muka kammala ta ajiya muka yi bayani cewa akwai wata kasida da aka hada su tare wato tare da ita alburda din duk da ba ita ma ba a cika buga ta ita kadai ba wasu suna jingina ta ga shi albusiri to shi yasa sai suka hada da wannan kasida da ita alburda din saboda yana da kyau mutum ya kammala alburda sai ya shiga ita wannan kasida ta biyu wadda ta kunshi salati ga fiyayyen halitta shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ita wannan kasida baitocinta ba su da yawa da za mu yi ƙoƙari mu gani in muna iya kammala ta a yau sai mu kammala in kuma muka ga abin zai yawa to muna iya raba ta biyu bar rabi har gobe in kuma mun ga ba ta buƙatar wasu bayanai sosai to muna iya karanta baitocin saboda ya zan gobe in mun dawo kuma sai mu shiga alƙasidatul muhammadiyya Allah ta'ala ya taimaka. saboda idan mutum ya sai ita alburda to can ƙarshe zai samu wannan kasida a shafi na ainihin ashirin da takwas zai ga an rubuta alƙasidatul mugariya fi salati ala khairil bariya bayan kammala ita albur'a alƙasidatul bur'a ko ƙasidatul bur'a ko ƙasidatul burda ko kuma burdatul madihi to ya fara da cewa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل يا رب على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله آووا وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصبوا لله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون ريا نشرها العطر معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها أرجل من طيبها أرجو الرض من طيبها أرجو الرضوان ينتشر عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السما ونبات الأرض والمدر وعد وزن مثاقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف قدا يتلى ويسقطر وكل حرف قدا يتلى ويسقطر والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم جرى به القلم المأمور والقدر وعد نعمائك اللاتي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا yace alqasidatul mudariya wannan qasida dama a adabi in an ce alqasida shine duk wani waƙe wanda ya kai ga baitoci guda bakwai zuwa sama saboda haka duk waƙen da baitocinsa sun kai bakwai to shake kira alƙasida daga baiti bakwai zuwa abinda ya yi sama to ai a ce almudariya saboda ambaton lafazin mudar mudar suna ne daga cikin sunan kabilu na larabawa an gane ko wadda annabi sallallahu alaihi sallama ya fito daga cikin wannan gidan ko kuma karaba a ce wani gida ne na wani babban mutum daga cikin kakanni na annabi sallallahu alaihi sallama sai aka jingina ma ga duk wata zuriya ko wata kabila ta larabawa da ke jinginuwa zuwa ga ainihin wannan gida ɗin to shi yasa aka kira ta da al-mudariya fi salati ala khairil bariya wanda wannan kasida ta kunshi salati ga mafi alkhairin halittu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama an ce albariya lafazin albariya yana nufin halittu to bismillah muna farawa da suna Allah mai rahama ar-rahman mai cikakkiyar rahama ar-rahim mai cikakken jinƙai wa sallallahu Allah shi daɗa salati ala nabi akan annabi alkarimi mai karamci ya rabbi ya ubangiji na asalinsa ya rabbi ne sai aka shafe ya'un ya rabbi ya ubangiji na mai renona salli kai salati ala al-mukhtari akan abin zabi akan annabin na abin zaɓi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da Allah ta'ala ya tashi zai aiko shi to sai da ya zaɓe shi daga ainihin ƙabilar larabawa larabawa ma ya zaɓe shi daga gidan banu hashim a larabawan ka ya zaɓe shi daga ƙuraish ƙuraishawan kuma aka zaɓo shi daga gidan banu hashim to shine ma'ana al-mukhtar min mudarin wanda ya fito daga ainihin dangin mudar ƙabilan mudar ta larabawa wal anbiya haka Allah kai salati ga annabawa asalinsa wal anbiya'i an shafe hamza saboda ainihin wazani wa jami'ir rusli eh sai ka daure sino amma in ba haka ba wa jami'ur rusuli eh amma wa jami'ir rusli wa jami'in rusli saboda wazani saboda haka sinin din nan iskanin din ta ake za a yi mata sukuni an gani yawa amma asali ar-rusulu ne bi dammi sin jam'u rasulin yawa to akwai iskalul mutaharrik a ainihin ilmil arud a cikin ilmil arud to shi ne yace wa jami'in rusli da dukkanin manzanni ma zukiru adadin abin da an ka ambata a cikin alkur'ani to su ma ka yi salati a kansu wasalli ka yi salati ya rabbi ya ubangiji na alalhadi a kan mai shiryarwa shine annabi muhammad wa shi'atihi da kuma mabiyansa shine shi'a dama ya an ce shi'atu fulani ana nufin mabiyawa ne su a shi'a an kira su a shi'a ne saboda suna da'awar bin sayyidina ali radiyallahu anhu da kuma sauran zuri'arsa ƴaƴansa shi yasa aka kira su shi'a daga shayya'al fulanu fulanan wane ya rike wane an gani shayya'atuhu na rike shi na yi tafiya tare da shi to duk wanda yake tafiya tare da kai ta fuskar fahimta ko ta fuskar sana'a ana kiransa shi'atuka ko kuma min shi'atika wa sahbihi kai salati ga sahabbansa man sahabban nan da qad nasharu haqiqa sun yada ko sun buɗe liɓayyadini ga naɗe-naɗen addini duk wani naɗe-naɗe duk wani abu da yake ya dunkule na al'amarin addini to sahabban manzo Allah sun buɗe shi ga duniya don mutane su fahimce shi wajahadu haka kuma sun yi kokari ma'ahu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fillahi wannan kokari sun yi shi ne saboda Allah wajtahadu haka sun doge game da kokari wa hajaru sahabban nan sun yi hijira walahu kuma saboda Allah awau suka taru a garin Madina wannan ya fito daga Makka wannan ya fito daga Ta'if wannan ya fito daga ina wanda ya suka zo gaba daya suka tattaru a cikin garin Madina shine ma'ana awau wa qad nasaru haƙiƙa kuma sun taimaka ma addini sun taimaka ma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa bayyanul farba su sahabban nan sun yi bayanin abin da yake farilla a cikin addini wal masnuna sun yi bayanin abin da yake sunna a cikin addini wa tasabu sannan sun daura damara sun daura damara yaki sun daura damara bauta ga Allah madaukakin sarki lillahi don don Allah kadai wa'tasamu billahi haka kuma sun yi riko da Allah ma'ana sun yi riko da yagiyar Allah ita ce kalimatu la ilaha illallah fantasiru haka nan kuma sun rinjaye kafirai akan ce in tasara fulanun ala fulani iza galawau lokacin da ka samu rinjaye ala aduwika to akan ce in tasarta alaihi karin jaye shi ma'ana fantasiru sun rinjaye makiya azka salatin mafi tsalkakar salati shi ne ke roƙo ka yi wa annabi da sauran annabawa da manzanni da sahabbai da duk waɗanda dai na ambata a baya an gane ko shi ne azka salatin mafi tsalkakar salati wa'an maha kuma mafi yawan salati wa asharafuha da mafi ɗaukakar salati yu'attiru al-kauna rayyan wanda yana sanya wa duniya ƙamshi dama rayyan shine ƙamshi yu'attiru akan ce abbara fulani idza ta tayyaba lokacin da mutum ya sa turare ko ya shafa turare ko ga suturarsa ko ga jikinsa to ana cewa attara ko ta'attara ay tatayyaba to shine yu'attirul kauna alkauna kuma shine halittu gaba daya duk wani abu wanda ba Allah ba kauni ne domin ya samu asali ne daga kun fayakun shi yasa aka kira shi kauni kun fayakun to shi yasa aka kira duniya alkauni yu'attirul kauna rayya wanda yana dadada duniya da ƙamshin turare ko halittu da ƙamshin turare nashruha ba nashraha bane nashruha ƙanshinta al'aƙibu shi ne turaren aƙif da ka kusance ta wannan shi salatin ƙanshin wannan salatin shi ne turaren da ake kira al'aƙibu ma'abuƙatin ma'abuƙatin wanda yana ƙamshi bi'abiƙil miski da ƙamshin turaren miski zakiyatin wanda yake tsalkakakke min ha daga ainihin turarinta shi salatin arju ba arju ba ne arjun ridwana ba ridwani ba ne an gane ko? ya ce arju ina ƙauna ridwana yarda Allah yan tashiru ya yaɗu ga kowa da kowa duk halittun duniya ina fatan a yarda Allah ya kai gare shi to shine arju ina fatan ridwa na yarda Allah ya tashiru ya yadu ga mutane ko ga halittu addal hasa wannan salati ya zamo mai yawa kamar adadin tsakon kwani ko adadin tsakuwa ta duniya shine addal hasa yawan tsakon kwani wasara da yawan ƙasa warramli da yashi yatba'uha yana biyar wayannan ababin guda uku da na ambata alhasa da asara da arramli shine najmus sama wato adadin yawan taurarin sama wa nabatul ardi da adadin yawan tsirai tsirrai na ƙasa wal madaru da laka ma'ana Allah ka yi wa annabi salati da manzanni da annabawa da sahabban da duk wani wanda ya bi musu da kyautatawa adadin wayannan abubuwan da na ambata tun daga alhasasa kwankwani wasara da ƙasa warramle da yashi da taurarin sama su ma suna biyo ma wayannan baya hakanan da nabatul ardi shine tsirran ƙasa hakanan da almadar shine da lakar da ke cikin duniya wa'adda sannan salatin nan ya kasance adadin wazini awon masaƙilil jibali nauyaye-nauyayen duwatsu kama ya lihi kamar yadda yana biyar wannan ƙaƙaru digar ruwan jami'il ma'i dukkanin ruwan duniya wal da ruwan sama ma'ana salatin ya kasance tare da adadin dukkanin wani dutse a duniya mai nauyi da dukkanin wani ruwa da yake a duniya tun daga na rijiya na teku da gulabe da marmaro kai har ma da ruwan sama wa'adda da adadin ma hawatil ashijaru abinda itace suka tara min waraƙin na sansani wa kulle harfin sannan salatin nan ya kasance da adadin kowane harafi gada da ya zamo yutula ana karantawa wa yustataru kuma ana rubuta shi a cikin takardu ko ga alluna walwashi da adadin dabbobin daji su ake kira alwashi wattayi da adadin tsuntsaye wal asmaki da adadin kifaye ma'a na'ami tare da dabbobin ni'ima shine raƙummai shanu tumaki awakai yalihimu yana biyar wa'anga abubuwa da na ambata gaba daya aljannu aljannu ma'ana da adadin aljannu wal amlaku da adadin mala'iku wal basharu da adadin mutane wazzaru da adadin karamar tururuwa ita ce azzaru wan namlu da adadin tururuwa babba ita ce annamlu ma'al hububi tare da 'ya'yan itace kaza haka wa sha'aru da gashin mutane wa sufu da gashin tumaki wal aryashu da gashin tsuntsaye wal wabaru da gashin raƙumma ya ce ba wannan kaɗai ba wa ma a haɗa bihil ilmul muhidu hakanan ka yi salati adadin al'ilmul muhidu ilimi mai kewayewa wa ma a haɓa bihi da abin da ya kewaye da shi ma'ana wal ilmul muhidu to a haɓa bihi ka yi salati adadin abin da ilimi mai kewayewa ya kewaye da shi wa ma jara bihil qalam da abin da alƙalamin ƙudura ya gudana da shi al-ma'amuru wanda aka bashi umarni wal qadaru da kuma qaddara wa addada adadin na'ama'ika yawan ni'imominka allati wa'annan da mananta biha kai baiwa da su alal khala'iq akan halittu tun lokacin da kanu su halittun sun ka kasance wa tun lokacin da hushuru za a tashe su daga kaburbura wa addada adadin miqdarihi darajojinsa asami wanda yake mai ɗaukaka ko masu ɗaukaka allazi wannan da sharufat ma'ana wa adda miqdarihi da yawan miƙidarihi darajojinsa shi annabi assami wanda yake mai ɗaukaka shi manzon Allah allazi wanda sharufat wanda ya sharufat bihin nabiyuna a dalilin shi ne annabawa suka samu ɗaukaka shi annabi Muhammad wal amlaku da mala'iku waftakharu kuma a dalilin annabi ne suka yi suka yi alfahari suka yi takama da matsayin da Allah ya ba su wa'adda haka kai salati da adadin ma kana fil akawani abin da ya kasance cikin halittu ya sanadi ya majinginata shine Allah wa yakun wa ma yakun haka ka yi salati da adadin abin da zai kasance nan gaba ila an tuba asal suwaru har zuwa ranar da za a tayar da halittu daga kaburbura fi kulli tarfatin kuma salatin nan ya ci gaba da maimaituwa ga dukkanin kiftawar ainin idaniya ya turifu na biha ahalus samawati wal ardina wanda ahalus samawati halittun sammai wal ardina da halittun ƙasa ya tsarifu na biya suna kyaftawa da wannan idanun nasu an gane ko? wannan shi ne saboda haka duka dai wannan mubalaga ce yana son ya ce maka Allah ka yi salati ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da sauran annabawa da sauran manzanni wato har abada adadin halittun duniya gaba ɗaya to ka yi salati ga annabi irin wannan adadi to shi ne ya ce ahalus samawa ta halittun sammai wal ardina da ƙasai ya turifu na biha da suke ƙiftawar ido biha da shi gane ko? hakanan ويذروا من السماوات والأرض ويذروا من السماوات والأرض da abin da kuma suke ainihin budawa mil as-samawati wanda ya cika sammai wal ardina da kuma kasai ma'a jabalin sannan ƙasai ɗin nan kuma tare da ainihin duwar wasu tare da dutse wayanda suke a cikin ƙasai su ne matsayin turaku a cikin ƙasa su ke riƙe da ƙasa a da su ne Allah ta'ala ya tsayar da wannan ƙasa ta yadda wannan za mu samu damar da za mu yi shuka za mu yi gine-gine za mu yi abin da muke bukata a ciki wanda inda babu ta inda babu waɗannan duwatsu to ƙasar ruguzawa za ta yi ta yadda mi ta yadda kaga kowa sai shi halaka ko to amma sai Allah ta'ala ya sanya ƙasa da duwatsu su zamo turaku gare ta to shine yake cewa au ya zaru ko abin da suke buɗa dama kalmar ya zaru yana da ma'anoni daban-daban yana ɗaukar abin da aka buɗe na idanu sai zan ƙarfafawa ne akan ya tsurifu na biha ahalus samawa wal ardi haka ya zaru yana ya ɗaukar kuma zubowar abu ana adadin abin da suke zubarwa na hawaye an gani yawa shi ne awu ya zaru ko kuma abin da suke zubarwa na hawaye saboda kukan tsoron Allah mil as-samawati wanda yake ya cika sammai wal ardina da kasai ma'a jabalin tare da dutse wal farshi da shimfiɗa wal arshi da al'arshin Allah wal kursi da kursiyin Allah wa ma hasaru da abinda su wa'annan abubuwan suka kunsa da abinda suka kunsa suka tara shine yace ma a'adama Allahu mawjudan ma adadin a'adama Allahu ko kuma ma tsawon lokacin da a'adama Allahu ko kuma ma matuƙar a adamallahu Allah yana yana kawar da maujudan wato halitta ma'ana tsawon lokacin da Allah ta'ala zai tafiyar da ainihin duk wani abu wanda yake samamme a duniya akan ce a adama fulanin shay'an wane ya rasa abu ko ya rasar da abu ko ya kawar da abu ko ya gusar da abu to lokacin da Allah ta'ala ya karar da duniya gaba ya kashe mutane ya kashe tsuntsaye da dabbobi da itace da komai da komai shine ranar da za a yi tashin kiyama ma'ana salatin ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya har zuwa lokacin da adam Allah mawjudan Allah zai ainihin kawar da halittu wa aujada da kuma lokacin da zai samar da ma'aduman abin da yake babu shi salatan salati ne dawama wanda zai dawama har abada laisa tanhasiru salatin da baya takaituwa tastagriq wannan salatin zai gami al'adda lisafi zai gami duk wani lisafi na duniya yanzu kamar in ka ce daya to za ka yi ta lisafi ne har ila adami to wannan salati ya game ƙarshen lambar da yake ita ce ƙarshen lisafi in ma akwai ta ma'a jam'id duhuri tare da tara zamunna na duniya kama tuhitu bihi haddi kama yadda salati da zai kama yadda salati tuhitu zai kewaye bil haddi da duk wani iyaka la tubqi ko wanda baya barin baya wanzar da wani abu ko ba ta wanzar da wani abu ma'ana ba ta dawamar da wani abu wala ta zaru kuma ba ta barin komai la gayatan wanda ba ya da wani matuƙa wurin tuƙewa wanti ha'an laha sannan ba ya da ƙarshe gare ta ya azimu ya Allah wanda yake mai girma wala laha amadun kuma ba ta da wani zango yi wanda za a ce da zaran zangon ya kai na adadin wannan shekaru shi kenan yi ƙuba an ƙarar da ita fa yi utabaru ballantana a yi lura da ita to ba ta da amadi ba ta da wani zango na lokaci fa yi utabaru wanda za a yi la'akari da shi wa'adda da adadin abu'afi ba abu'afa ba ne abu'afi ninninkawar ma ƙadimarra abinda ambatonsa ya gabata min adadin na adadin da mun ka ambata tun daga ainihin tsakonkwani har zuwa nan ma abu ifi abu afihi tare da ninkin ba ninkinsa ya mallahul qadaru ya wanda lahul qadaru gare shi ne iko da ƙarfi da ƙaddara yake shine Allah kama tuhibbu kai wa annabi salati kamar yadda kai Allah kake so watar za kuma kai yadda sayyidi shugabana wa kama amartana kuma kai salati kamar yadda ka umarce mu an nusalli ya muyi salati anta muqtadiru Allah kai ne mai iko ma'as salami tare da aminci kama kadi marra shi ma yawan sai ya kasance kamar yawan adadin abin da ya gabata min adadin na adadi rabbi ubangijina wa da'ifhuma ka ninka salati da salam wato tsira da aminci ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa da'ifhuma kanin kasu su zamo ninkin ba ninkin ga manzon Allah wal fadl falala kuma muntashiru ta zama yaduwa ga kowa wa kullu zalika dukkanin wannan abin da mun ka ambata madarubun abin sanyawa ne bi haƙƙika da haƙƙinka ya Allah fi anfasi khalqika a cikin numfashi a cikin numfashi shedawar halittunka in qallu sun karanta ne wa in kasaru koko sun yawaita ya rabbi ya ubangiji wa gafir ka gafarta li qariha ga duk wanda ya karanta wannan kasida wa sami'iha ga mai sauraren ta wal muslimina jami'an ka gafarta ma musulmai gaba daya aina ma hadaru duk inda suka halarta wa walidina da iyayenmu wa ahalina da iyalanmu wa jiratina da makwabtanmu wa kulluna da dukkanmu sayyidi ya shugabana muftaqiru lil afwi ni mabukaci ne ko kuma kowanne daga cikin mu mabukaci ne zuwa ga samun rangwamenka wa qad ataitu zunuban haqiqana aikata zunubai la idada laha wanda babu lisafewa gare su yawan sai ai yawa lakin na sai dai afwaka rangwamenka la yabuki baya dawamar da zunubi wala yazaru kuma baya barin zunubi walhammu damuwa an ashgalani ya shagaltar da ni an kulle ma abu ga duk abin da nake wanzar da shi na zunubi wa qad haqiqa ata wannan bawa na ka yazo wanda ana kiransa al-iltifatu ila al-ghaiba kana magana da da ko da damiri na mutakallim sai ka koma na al-ghaib ko abdamirul mukhatab sai ka koma na al-ghaib ana kiransa al-iltifat ila al-ghaiba a ilimin balaga don ya ce wa qad ataitu dhunuban ko la idada laha sannan yace wal hamma an kulli ma abgihi ashgalani duka wannan lil mutakallim to dai sai ce wa qad ata madadin wa qad ataitu haƙiƙa wannan bawa naka ya zo khadi'an mai kaskantar da kai gare ka wal qalbu munkasir zuciya kuma ta kasance mai karaya gare ka arjuka ina kaunarka ya rabbi ya ubangiji tarhamuna kai mana rahama fi daraini a gidan duniya da lahira bijahidan alhurmat man wannan da sabbaha alhajar dutse yayi tasbihi fi yadayhi ga hannayensa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka sai ya tawassuli da shi tawassulin da malamai munce sun karhanta shi ya rabbi ya ubangiji na a azim lana ajaran ka ka ba mu lada mai girma wa magafiratan da gafara fa inna judaka domin baiwarka baharun teku ne laisa yan hasiru baya takaituwa wa ka biya duyunan basussuka da mun ka ɗauka wanda laha laha ko ya ce laha saboda waɗannan basussuka al'akhlaku ɗabi'u na mutane da'ifatun sun lalace saboda ka ci bashin wannan baka biya ba zumunta ta yanki mutunci ya zubi eh sadaka ba su suka suna lalata halaye ko ba haka bane to wanda bai ƙarya sakamakon ya ci bashi sai ya ƙarya sai ya ce gobe zai kawo amma kuma ya ƙi kawo ba kaga ya yi to ko kuma a mutum ne kana zumunta da shi saboda ka ci bashi shi kenan yanzu har da hanya ba ka sun ta haɗa zumunta ta yi ta lalace wa farrijil karba anna ka yayi damuwa daga gare mu anta muqtadiru Allah kai ne mai iko wa kun ka zamo latifan mai tausasawa bina gare mu fi kulli nazilatin ga dukkanin wata musiba lutufan tausayi jamilan mai kyau bihi a dalilin wannan tausayi tan hasirul ahwalu dukkanin tashin hankula zai kare in dai ka samu tausasawar ubangiji to duk wani tashin hankali hasirun ne mai yankewa ne shine ma'anar tanhasir yankewa yake yi bil mustafa a dalilin zaɓaɓɓe abin zaɓi shine ma'ana al mustafa al mujtaba wanda aka zaɓa khairul anami shine fiyayyen halittu waman shi annabi shine wanda jalalatan saboda girmansa a suwar surorin alkur'ani na zalat fi madahihi sun ka saukaran ɗaya su yabe shi sallallahu alaihi wasallam summa salatu sannan salati alal muktari akan abin zaɓi ya tabbata ma matsawar tala'at shamsun nahari ranar yini tana bullowa wa ma matuƙar kad haƙiƙa alƙamar wata sha'asha'a yana fitar da haske shi ne sha'asha'a akan ce sha'asha'a alƙamar wata ya yi haske wata ya fitar da haske alaikun zarfaddar wata ya fitar da haske ko? ya shi ne sha'asha'a alƙamar wannan shi ne amfanin karanta ire-iren wayannan littattafan dama duka babban manufa ta karanta wayannan littattafan shine saboda samun asauratul lugawiyya to shine samun guzuri na ainihin lura shine manufa kawai an gani ɗalibi ya zama lugawi idan babu wata kalma da zai iya gani a rubuce ya ce wai bai san ma'anarta ba ko sai ya je ya duba kamus ko sai ya je ya duba dishidari ya nuna talaka haki ba ka da guzuri ko ba haka ba a abin da ake so kawai ya da san ka cika aljifanka da kuɗi duk sanda aka nema zaruwa ɗaya za ka yi ka ba ba sai ka ce zan je in lalaba asusu ko sai na je banki ana son ɗalibi duk sanda ya ci karo da wata kalma a rubuce ko ya ji wani ya furta ta to baya bukata wai sai ya je ya nemi wani sharhi yanzu shi kai ne yana iya tsayawa ya ce ai wannan kalma asalinta daga kaza ne kaza ma'anarta kaza ta kan zo da ma'ana wani lokaci kaza wani lokaci ta kan zo da ma'ana wannan shine manufa kawai ba wai don ka koyi a tauhidi ko ka koyi fiqhu ko ka koyi wani abu ba su kansu ba su rubuta wa inda littattafan don ka san ibada ba an fahimta to wannan ita ce manufa yawwa kurakuran da a ciki a wayanda za a ce kila ba su wuce abin da ya shafi at-tawassul ko al-makaruh ko kuma at-tawassul wanda yake al-muharram ko kuma a lissigasa neman agaji wanda in ka zo sai a yi bayani wanda ya saba ma tauhidi ya saba ma aƙida sai a aji dawa ba shi ne manufa ba ba shi ne hadafi ba na fatar an gane to saboda haka ana son mutum ya zamo tsaka-tsakiya kai ba ka cikin masu cewa duk abin da a cikin littafin za a ɗauka a matsayin guzuri ko ya zamo daidai ko bai zamo daidai ba haka kuma baka cikin masu ɗan zafin kai masu raunin fahimta masu cewa a duka littattafan a yi watsi da su tun da akwai kuskure to yau waye za a ce za a riƙe abin da ya rubuta ko abin da ya faɗa in ya zan ya tabbata babu kuskure a ciki ko kai za ka zo ka yi rubutu za a samu kurakure idan an ce saboda kurakuren da aka samu ciki ba za a yi aiki da wannan abin ba sai a yi watsi da shi haka ba za a amfana da abin da ka rubuta ba ko ba haka ba tunda Allah ya riga ya faɗa walau kana min inda ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera yana magana kan Qur'ani sai al-Imam Shafi'i yace wannan aya ta nuna duk abin da ba daga Allah ya fito ba sai an samu kuskure a cikin sa duk abin da ba wahayi ba ne daga Allah in dai wani ne ya zo da shi to sai an samu kuskure magana ta kare in ji al'ibabu shafi to wannan kenan to shine sha'a sha'al kamaru wata ya yi haske shi ne lokacin da ya fito har zuwa lokacin da zai faɗi ثم الرضا sannan yarda ta tabbata an abi bakarin daga abi bakar khalifatihi khalifan manzon Allah na farko man wannan shi abubakar kama shi ne ya tsayo min ba'dihi bayan wucewar manzon Allah yan tasiru liddini yana taimako ga addini wa an abi hafsin haka ka yadda yadda ta tabbata akan baban hafs in an ce alhabs a larabci yakan zo da ma'anar ashaja'a jarunta sannan yakan zo da ma'anar ɗaya ne daga cikin sunayen zaki ismin min asma'il asad habs yadda za ka ce allaif to shi ma haka alhabs ɗaya daga cikin sunayen zaki to saboda jaruntarsa shi yasa aka yi masa kunya da abi hafsin baban jarunta alfaruki mai rarraba gaskiya da ƙarya sahibuhu shi ma sahabin man sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace min qaulihi daga maganarsa shi sayyidina Umar al-Fasli aka samu rarrabewa fi ahkamihi game da hukunce hukuncensa Umaru sunansa shine Umar dan Khattab wajud Allah kai baiwa li'usmana ga sayyidina usman zinnuraini ma'abuci haske biyu wasu sun ce saboda ya auri ƴaƴan annabi hassun sun ce shi yasa dalilin da yasa aka masa laƙabi da zinnuraini eh haka wasu suka faɗa man wannan da kamulat ba kamalat ba kamulat lahul mahasin dukkanin ababe masu kyau suka suka haɗu a wurinsa kyauta gaskiya tausayi kunya duk sai na usman ya tara su fiddare ne a cikin gidaje guda biyu gidan duniya da gidan lahira wazzafaru da kuma da wazzafaru shine da kuma ainihin riba shine azzafar ribar duniya da ribar lahira kaza aliyun haka yarda Allah ta tabbata ga sayyidina ali ma'abnaihi tare da ƴaƴansa al-hasan da al-husayn wa ummihima da mahaifiyarsu ita ce fatima ahlul aba'i su ne ma'abuta zani shine al'aba duk da al'aba ta kan zo wani lokaci da ma'ana alkibba ko doguwar riga ko wani ƙaton zane haka shi da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara su sai ya samu zane sai ya lullube su gaba ɗaya da shi da sayyidina ali da fatima da alhassan da alhussein sai ce to ha'ula'i ahlu baiti sai ya sa su cikin wannan alkisa wannan zanen to da suka shiga sai ce ha'ula'i ahlu baiti wannan su ne iyalin gidana ma'ana wani sashi ne daga cikin iyalan gidana to shi yasa shi a su kuma suka yi amfani da wannan hadisi sai suka fitar da duk wani wanda bai shiga cikin wannan mayafin ba cewa baya cikin ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan rauni ne na fahimta irin nasu annabi ya ware su ne don libayani sharafihim ba wai don su kaɗai ba ne da kuma don a ba su kulawa kuma ishara ce wadda ke nuna cewa bayan wucewar shi abubuwa da yawa za su faru a kansu to shi ya samu zan Allah sai ya yi wannan to shi ne ake kiransu ahalul abayi ma'abuta zane kama qad ja'ana al-khabar kamar yadda hadisi yazo ya bamu labari akai sa'adun haka yarda Allah ta tabbata ga sa'ad bin abi waqqas sa'id haka ne yarda Allah ta tabbata ga sa'id bin zaid yana suna daga cikin al-asharatu mubashsharun bil janna ibnu auf yarda Allah ta tabbata ga dan auf shine abdurrahman bin auf طلحة haka yadda Allah ta tabbata ga Talha bin Ubaidillah wa Abu Ubaida da Abu Ubaidatin ibn al-Jarrah aminu hadhihi al-umma shine amintaccen wannan al'umma wa Zubairun haka yadda Allah ta tabbata ga Az-Zubair ibn al-Awwam sadatun dukkan su wayannan shugabanni ne goraru ko masu hasken fuskoki wa hamzatun yadda Allah ta tabbata ga sayyidina hamza wa kazal abbas haka nan sayyidina al-abbas sayyiduna shugaban wa najluhu da dan shi al-abbas shine abdullahi bin abbas alhabaru wanda yake bijini a cikin ilimi man wannan da algiyaru ko musibu shine caccanzawar zamani to zalat ta gushe bihi a dalilinsa ma'ana musibu da rikice-rikice na addini a dalilin sayidina abdullahi abbas sai Allah ta'ala ya kawar da wa'in abubuwa saboda Allah ya ba shi fahimtar tafsiri sannan zamanin sayyidina Ali lokacin da alkhawarij suka kafirta sayyidina Ali suka ce sayyidina Ali ya yi ridda Muawiya ma ya yi ridda suka fita daga garin Madina suka koma can daji suna ganin ma Madina yanzu ta lalace suka koma can wani ƙauye an gani suka je can suka labi ka ce duk wanda bai cikin wannan ƙauyen to ba musulmi ba ne to shi ne abdullahi na abbas sai ya nemi izinin sai da na ali cewa ya ba shi rama ya je ya yi muƙabala da su ya je ya zazzawa ya tattauna da su suka kawo shigohohinsu ya walwale musu daga ƙarshe ɗaya bisa uku nasu sai suka gane gaskiya ya dawo da su sun ka dawo a kufa saura kuma sun ka ciji rugowar suna annan hayar Allah ya kyauta. Wal'alu da alayen annabi wasu sahabu da sahabbai wal atba'u da mabiya batan gaba ɗaya. Ma janna lailu da yaji matuƙar janna ya lullube lailu da yaji dare na adda yaji mai tsananin duhu. Auba da sahabu ko kuma haske ya bayyana shine as-sahab. haske na alfijir wannan haske na alfijir da ke bayyana shi ake kira asahar wanda ya surka da duhu albayaw ma'azulma to shi ake kira asahar alhamdulillahi rabbil alamin godiya ya tabbata ga Allah ubangijin talikai الصلاة والسلام صلاة الله يتبتغ النبي والسلام da aminci. khairu khalqihi ko khairu khalqihi ga mafi alkhairin halittarsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen wannan kasida ta alqasidatul mughariya yawa ita ma za a yi mata sata falla daban za ka rubuta mata kasida ko alqasidatul mughariya sai gobe mun dawo sai mu tashi alƙasidatul muhammadiyya ita feji guda ce ba ta da yawa ita ma dai hagu yau tana bayani ne akan yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yahi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh